عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والهد قليل وداد العبد فيك سفاء ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا ثنا وثناء فإنك يا يعصم طه محمد أتاك من المولى الجليل ثناء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قل أروني الذين ألهبتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم قل يا رسول الله كجا وكافري ما سطافي أروني قل أروني الذين ألهبتم به شركاء ku zo ku nuna min dodanninku wanda kuka riskar da surun bauta su ma za a bauta musu kamar yadda za a bauta Allah ku nuna mana su ku nuna mini su ubangiji ya faɗa masa haka ne sallallahu alaihi wasallama domin a nuna mutane gajiya wasu da lalacewarsu amma ba haka ba ai annabi yana ganin dodannin ba sai sun nuna masa ba amma Allah ya yi haka ne don ya lalata su ya nuna musu bautarsu sun bar Allah an tambaye su ulman yarda ku min samatar wa yake ba ku arziki sama da ƙasa sun ce Allah to don menene kuke bauta abun banza ku kawo su ma ku nuna mana su mu ga su kuma abin da suka yi wanda suka cancanta a bauta musu kalla ko kusa Allah ce ko kusa babu wani abin bautawa tare da Allah ko kusa babu bal ba haka bane ko shi Allah shine al-azizu mawwayi al-hakimu guni wanda ake bauta masa sama da ƙasa ba hada masa komai وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا ولكن أكثر الناس لا يعلمون مطعم منظم الله كان صلى الله عليه وسلم Allah yana cewa ma arsalnaka ba mu aiko ka ba illa kafatan linnasi sai don ka zo manzon dukkan halitta gaba ɗaya wato ba wurin mutane ba za ka ji Allah ya ce daga darsal na nuhan ila qaumihi haƙiƙa mun aiki annabi nuhu zuwa mutanensa wa ila adin akahum wa ila adin akahum hudan wa ila samud akahum salihan wa ila qadi qaumi wa ila madina akahum shu'aiban amma annabi sallallahu alaihi sallama ba zuwa mutanensa kadai aka aike shi ba qul ya ayyuhan nasu inni rasulullahi ilaikum jami'an ga yawa duk duniya kai ma'aiki ne zuwa gare ta gabaki daya tun ba so mu aikan manzanni ba har bayan an aiko manzanni har yanzu har gaba lokacin annabi nuhu shi kadai ne annabi a duk duniya al'ummar da take gabansa ko ita ce kadai al'ummar duniya amma wa za an aiko shi zuwa ga duniya gaba daya ba don iyakan lokacinsa kenan da kafiran suka kafirce aka halakar da su amma shi manzon Allah Allah ya ce ya aiko shi zuwa ga duk duniya gaba daya amma arsalnaka illa kafatan linnasi bashiran wa nadhira anan an ambaci mutane amma suratul furqani an ce alhamdulillahi allazi anzala ala abdil alhamdulillahi allazi تبارك الذي نزل الفرقان على عبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا البركة الله يا يويتا wanda ya aiko wa bawansa ya aike shi don da wannan alkurani don ya zama manzo ga dukkan talikai in an ce talikai wal alamu su ma siwa dayyani min nau'ai al-a'rad wal ayani duk abin da ba Allah ba shine Adam wato duk abin da ba Allah ba manzo Allah ma'aiki ne zuwa abin ko mala'iku ne ko mutane ne ko aljannu ne ko shaidanu ne ko dabbobi ne ko kwari ne ko duwatsu ne ko ƙasa ko menene dai manzo Allah shi ma'aiki ne zuwa ga dukkan halitta gaba daya وما أرسلناك إلا كافة للناس بشيرا ونذيرا دون كذمو بشيرا وين البشر wa waɗanda suka karbi aikanka suka yi imani da kai suka yi aiki mai kyau kuma ka zama naziran mai gargadi ga mutanen da ba su yarda da kai ba su yi imani da kai ba cewa akwai azaba a gabansu walakin na aksaran nasi la ya'lamun amma yawancin mutane ba su san kai manzo ne na duk duniya gaba ɗaya ba waɗansu na ce wai shi manzo ne na larabawa kuma musailama wai ya ce annabi sallallahu alaihi wasallam manzon Allah ne amma na tihama shi kuma manzon Allah ne na najdu ƙarya yake yi Allah ya aiki manzon Allah zuwa ga duk duniya gaba daya bashiran shi mai abada albishir ne naziran shi mai gargadi ne ko da yawancin mutane ba su sani ba yawancin mutane ba su sani ba sai menene dukkan mutanen gaba ɗaya na duniya a yanzu ne ma ake da yawan mutane a duniya fiye da kowane lokaci don ana cewa akwai population yanzu an kai miliyan dubu bakwai da wani abu to yan miliyan dubu bakwai da wani abu a haɗa da abin da yake sama da sama ta ɗaya da sama ta biyu da sama ta uku har zuwa dukkan kujubai halitta wanda ba wanda ya san iyakanta sai Allah umma ya lamu junuda rabbika illa huwa ba wanda ya san iyakan rundunan Allah ko ko bayin Allah ko halittan Allah sai Allah shi kadai kuma duk abin da ba kafirin aljan ba ba kafirin mutum ba to yana karkashin biyayyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kullu shay'in ya'lamu anni rasulullah illa usatil jinni usata bani usata bani adam komai ya yadda ni manzon Allah ne ina karkashin tasarrufi na da biyayya ta in ba kafiran mutane da kafirin aljanu ba su kuma nawa suke kuma arsalnaka illa kafata linnas bashiran wa nadhira walakin nakirun nasi la ya'lamun amma yawancin mutane ba su san haka ba ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين kafirai masu izgili da aka ce to shi kenan dukkan manzon da aka aiko zuwa mutane in fa ba su yi imani da shi ba za halakar da su yadda aka halakar da kafirin annabi nuhu da kafirin annabi hudu da kafirin annabi salihu da kafirin annabi ludu da kafirin annabi shu'aibu duk wanda ba su yi imani suka ce to mu imani ba din a halakar da mu din mu gani ai ko za ku hallaka tun da kuka yi imani to wai to yaushe ne in harkar za ta zo yaushe za ta zo muna shirye yaushe za ta zo mati hazal wadu wannan alƙawarin da aka yi mana cewa in ba mu musulunta ba za mu hallaka din yaushe ne ne wannan alƙawarin zai sauka alƙawarin guda uku ne alƙawari na ɗaya za a kashe su ranar badar dukkan manya-manyan nan masu rashin kunya masu tinkafu kafurai na makka to za a kai su duk gabaki ɗaya a badar a kasa su kashi biyu dukkan su manyan saba'in a kashe su saba'in a ɗaure su shikenan gadon bayan kafirci ya karye kenan har abada dai ɗaya kenan alkawari na ɗaya alkawari na biyu shine kowanne mutum ran da zai mutu duk abin da yake musun sannan da abin da yake cewa ƙarya ne to nan ya gani da idonsa kamun ma ya shiga kabari ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسلوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم وما أدري ما كنتم شفاءكم الذي أنتم أنه فيكم شركاء لقد تقطع بينكم وضل عنكم ما كنتم تزعمون alkawari na biyu kenan ranar mutuwan kowane kafiri sai ya gani da idonsa duk abin da karyata wannan sai ka gan shi da idonsa idonka kuma sai ka ga ya fi duk abin da aka faɗa maka alkawari na uku na ƙarshe shine ranar tashin kiyama da sun ce ba za a tashi in an mutu daga shi an tashi din kuma ga wutar tana nema a bata abinci a bata abinci a bata abinci ta ƙosa dole sai an ware mata waɗansu mutane ma kamun a hisabi a bata haƙuri da su to wannan lokaci guda uku yana gaban kowane kafiri na badar dai an yi an gama kuma na mutuwa kowane kafiri wanda zai mutu zai gani randa za a tashin kiyama kuma kowa kowa zai gani mate hazal wadu yaushe ne wannan alƙawarin da kuka yi mana in kuntum sadiqina in maganar ku gaskiya ne to na badar dai sun gani masu mutuwa kuma waɗanda suka mutu sun gani wanda su mutu ba ko suna jira za su gani قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون قل لكم ميعاد يوم لا تستاخرون عنه ساعة ولا تستقدمون wannan alkawari da aka yi muku in ranar badar ɗin ne idan ranar ta zo ba za a jinkirta muku ba ko ba za a ƙara muku lokaci ba za a rage lokacin ba in ranar ta zo ba za a jinkirta ba ba za a ƙara lokaci ba za a rage lokaci ba idan kuma ranar mutuwar kowanne ne idza ja ajaluha kowace in lokacin ajalinta yayi to ba za a jinkirta mata ba kuma ba za a ƙara mata lokaci ba za a rage mata lokaci ba in kuma tashin kiyaman ne lokacin da in yayi la ta tekumu illa bagta za ta zo mana ne a cikin fuju'a in ranarta ta yi ba za a rage lokacin ba ba za a ƙara lokacin ba ƙulu na mace hazara wa in kuntum sadiqin kullakum mi'adu yawmin kace musu tuna da wani alƙawari na wata rana ko ranar badar din a gurin kafiran makkan da ba a riga an kashe su ba ko ranar mutuwan kowannen su ko kuma ranar tashi kiyama mi'adu yawmin suna da suna da alƙawarin wata rana la yastakhiruna anhu sa'atan ba za a rage musu ba za su jinkirta ba za a jinkirta musu ko awa guda ba awa guda da aka bada nan ba wai awa na minti sittin ba awa ne na ɗan lokaci ko mi ƙanƙantar lokaci ba za a rage ba ba za a ƙara ba la su tafi sa'atan wa la su taqdimun وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين
ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين قل لكم ميعاد يوم لا تستأخرون عنه ساعة ولا ولا تستقدمون قل وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو تجد الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين آه ubangiji tabaraka wa ta'ala yana gaya mana a nan yana gaya mana labarin kafurai domin sun aika ne wajen alal kitabi a tambaya musu shi mutumin nan nasu da yake cewa shi annabi ne manzo ne gaskiya ne to alal kitabi wanda suke masu gaskiya suka ce hakika gaskiya ne mun gama kamanninsu a cikin littattafanmu mu gaskiya ne amma su manyan ba sa so su faɗa wa mabiya domin kada a karya gwiwan mabiyan su daina biyayya wa shugabannin ko ina sun tambaya su kafiran makka an ce musu lalle annabin nan gaskiya ne kuma an gama sunansa a cikin littattafan mutan da sai suka ji to lan numina bi hadzal qur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi to mu dai suka ce su kafiran suka ce har abada lan numina bi hadzal qur'ani ba za mu yi imani da wannan alqur'anin naka ba haka mu kuma lan nuna bi hadal qur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi ko ba za mu yi imani da littattafan da suka riga qur'ani su at-taura littafin annabi Musa da Yahudawa da Injila littafin Kirista da annabi Isa to ba za mu yi imani da wannan littattafan ba dukkan su sun ce wai sun yarda akwai annabi wanda Allah ya aiko Muhammadu yana cikin su kuma akwai tashin kiyama in an mutu za a tashi su a wurin su in an mutu ba tashi babu tashin kiyama ba aika dama mutu suke damuwa da shi kenan ba su yarda da manzanci ba ba su yarda da in an mutu za a tashi ba ba su yarda da za a tashin kiyama hisabi da hukuma ba lan numina bi hadha alqur'ani wala bil ladhi bayna yadayhi har abada ba za mu yi imani da wannan alqur'anin ba haka kuma littattafan da suka riga shi tunda sun gaskata mutuwa tashi in an mutu za a tashi za a hisabi akwai manzanni su ma ba su yi imani da su ba walau tare da zalimuna mawqufuna inda rabbi ya rasulullah da za ka ga walau tare da zalimuna za ka ga lokacin da wannan azzalumai mawqufuna an tsare su an tsaye da su inda rabbi ranar tashin kiyama ta yi gaskiya an tashi ga su an zo an tsare su a gaban Allah yarji ba'du mu ila ba'din alqawl suna mayar wa juna magana wato mabiya da waɗanda ake bi kowa yana faɗin albarkacin bakinsa manya waɗanda suke jagora da mabiya wanda ake musu jagora da kaga yadda aka tsare su a gaban Allah ranar tashi kiyama da zaka ga mummunan abu wanda zai faru gare su walau tare zalimuna mawqufuna inda rabbi yarji'u ba'dhum ila ba'dhin lil qawla wato su mabiya da waɗanda ake bi kowa yana mai da magana sai na gaya wa dan uwansa yaqulu allazina tadrubuna allazina takbaru laula antum lakunna mu'minin su rauna na mabiya kenan wanda ake jansu da ƙarfi suna gaya wa manyansu wallahi ba don ku ba da mu mun yi imani da annabi mun yarda da addini amma ku kuke hana mana bin sa laula antum lakunna mu'minina ba don ku manyan mu kun hana mana ba inna adana sadatana wa kubarana fa adalluna sabila mun biye muku kun ɓadda mu kun raba mu da gaskiya kun raba mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ya kuna tuhu lil ladina takbaru laula antum ba domin ku ba lakunna wallahi da mun zama mu'minina mu'minai قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بعد عن الهدى أنحن صددناكم عن الهدى عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين فقال الذين استكبروا للذين اترفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين da su mabiyan suka ce ku ne kuka hana mana kuka dage kuka hana mana bin annabi Muhammad sallallahu alaihi kuka hana mana imani ba domin ku ba wallahi da mun yi imani sai su ko manyan mabiyan manyan waɗanda ake bi ne sai suka amza suka ce a'a mu din ne za ku ce mu ne muka hana ku bin annabi Muhammadu mu ne muka hana muku bin gaskiya wa qala allazina sabaru lil tuhu a ananu sadadnakum anil huda yanzu mu ne za ku ce mu ne muka tsare ku muka hana muku bin shiriya mu din a na su da nagu an shirya ba bal kuntum mujrim ba ko kaɗan kar ku kawo wannan magana ku kanku ne kuka zama mujirmai miyagu ku da kanku ne miyagu kuka ƙi bin gaskiya din ba mu ne muka tilasa ku ba wato su ce wai yanzu da mun ce lokacin da mun ce ga wuta ku shiga za ku shiga ne lokacin mun ce ga rijiya ku fada za ku fada ne to ku ne kuka bata da kanku ba mu ne kuka batar da ku ba laula antum lakunna ana arsalnakum an hudai ba da jakum bal ba haka bane kuntum mujrimina ku ne kawai kuka zo kuka zo miyagu kuka gibin shari'a ba mu ka hana ku ba وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تامروننا أن نكفر بالله إذ تامروننا أن نكفر بالله وجعل له
ونجعل له اندادا ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهير إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون to su kuma rauna nan wato wanda aka fi su ƙarfi aka ja su aka ɓadda su ɗin ba za su yi shiru ba su ma za su yi magana kun ce wai ba ku ne kuka wadda mu ba ƙarya ne makarun laili wannan hari kuna bin mu da makirshi dare da rana dare da rana kar mu yadda mu rabu da dodanni kar mu yadda mu rabu da dodanni dare da rana kuna makirshi kuna bin mu istamuruna lokacin da kuke umurtan mu kuke umurtan mu mu bi dodanni kar mu yi imani da Allah kar mu yi imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam an nakfura billahi wa najallu andada mu kafirce wa Allah mu bi dodanni mu sanya masa abokan tarayya mu bi su dare da rana kuna bi mu kuna mana wannan ku ne kuka badda mu ba mu badda kanmu ba kuma abin mamaki ainihin manya masu batarwa tana kaiwa ga har su bude mutum bindiga wallahi in muka bar wannan kaga wanda kaga bindigan nan wallahi zan harbe ka ko kuma zare takobi in baka bar wannan abu wallahi zan sare ka wannan mutane kenan amma shedan shi ko kadan bai taba ko daga bulala na dukan mutane ba balle ya kawo bindiga zai yi harbi ko ya kawo takobi zai sara a'a wasu wasi kawai yake yi a cikin zuciya yace kun taba gani na ne kuke cewa ni na badda kun taba gani na ne Allah ya muku alkawari وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي kira kawai na yi muku cikin wasu wazo cikin zuciya kuka amsa mini ga Allah ya muku alƙawarin gaskiya ba ku amsa masa ba ni na muku alƙawarin ƙarya na yi muku wasu wazo cikin zuciya kuka yadda kuka bi ni to haka dai za a je a yi ta yin a yi ta la'anta juna a lahira wa law tarayyid zalimuna wa wuquhuna inda rabbihim yarji ba'dhum ila ba'd al-qawl wasarrun nadamata lamma ra'ul azab to ga manya abin da suka ce su suka ce mu ne za ku je mun kabar da ku ku gabar da kanku ga kuma mabiya suka ce ku ne dare da rana kuna bi mu kuna mana makirci lalle mu kafirce wa Allah mu bi dodanni dare da rana kuna bin mu wasarrun nadamata lamma ra'ul azab yanzu dai da kafirai manya din wanda suke jagoranci cikin kafirci da kafirai mabiya din wanda ake musu jagoranci cikin kafirci wasar nadama da kowanne kowannen su wato ya sa nadama a cikin zuciyarsa ko kuma ya bayyana nadama a fiskarsa domin asarru asarra yana daukan diddani yana daukan koyewa yana daukan bayyanawa wasarrun nadama da lamara wal azaba da suka ga azaba kowannen su ya bayyana nadamarsa ina ma da ya zama musulmi da ranar tashin kiyama kenan idan kafirai sun ga abubuwan da musulmi za su samu rubama ya wadda lalita kafaru laukanu musulmina sai su yi gurin ina ma da sun musulunta tun daga duniya sun zama musulmai wasarun nadamata sun ɓoye nadama a cikin zuciyarsu ko sun bayyana nadama a fiskarsu lamma ra'ud azaba da suka ga azabar da aka shirya musu wajalna lagharara fi anaqil ladina kafaru nan da nan ubangiji sai ce sai muka sanya musu kukumi a cikin wuyarsu kukumi wato karfe da salasil da gharar gullu kenan karfin da ake daure mutum da shi a wuyansa shine gullu wajalna laghalala fi anaqil ladina kafaru muka sanya musu ukumi a cikin wuyayensu kowanne muka sa masa ukumi a wuyansa wa asaruna da mata lamma ru'zab wajalna laghalala fi anaqil ladina kafaru wato aka fito da wad'u zahiri ba wajen mudmari don ya hada kowane kafiri ba kafiran makka kadai ba ba mabiyan makka da wanda ake yin da wanda suke jagoranci na kafirci makka kadai ba ko waɗanne kafirai ma za a sa musu wannan kukumi ranar lahira za a yi ta jansu yushabuna fil hamimi suma fi niri yusjaruna wa janna lana la fi raqil lana kawaru hal zauna illa ma kanu yamaluna wannan irin sakamako ai ba wani abun da aka saka musu da shi sai abun da suka aikata mummuna wa jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun misluha da sun aikata mai kyau ne da an musu mai kyau har jazaa'u lisani illa lisan tunda suka aikata mummuna su ko sun ga rana mummuna sun ga abu mai muni Allah ya kiyaye وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون وما أرسلنا من قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون يا جماعة ينزل فأكي قري أنا الدنيا تنبأ متوى idan fa an mutu magana ta kare mutum ya shirya wa kansa shani karka yadda ka bi jagorori masu batarwa ku je kuna la'antan juna a lahira kai ka da ni kai na gani na badda kai ka da ni ba badda kai ba a tun daga duniya duk wanda zai maka jagora zuwa gaskiya ka bi shi duk wanda zai maka jagora cikin son zuciya ka ki shi karka bi shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa من سن سنة حسنة فله أجر عمله أو فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة ومن سن سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها إلى يوم القيامة ولا ينقص من أجورهم شيء أنا فرقه ولا ينقص من أوزارهم شيء أنا قركه duk wanda yi wa mutane sabuwar hanya hanya mai kyau sunnatan hasanatan daga nan za a ji za a gane ashe bid'an da annabi yake faɗa bid'a mummuna ba kowace bid'a ba domin nan ya ce man sanna sunnatan duk wanda ya fito da sabuwar hanya hasanatan mai kyau falahu falahu ajruha za a ba shi ladan aikin da ya cikin wannan sunna wa ajru man amila biha za a ba shi ladan wanda ya bi irin wannan sunna ba za a rage ladansu ba ila yawmil qiyamati haka kuma wanda ya bude wa mutane mummunar sabuwar hanya za a bashi zunubin aikinsa kuma za a bashi zunubin wanda ya koyawa ba za a rage musu ba har zuwa tashin kiyama saboda kowa ya dubi wanda zai wanda zai koyi da shi misalin wanda ya koyawa mutane istighfari da salatin annabi da la ilaha illallah da karatun qur'ani da girmama manya da tausaya kanana da kyakkyawan zato tsakaninka da kowane musulmi wanda ya koya wa mutanensa wannan da ko wanda ya koya musu kafirta musulmi zagin waliyai zagin zikirin Allah kowace sunna sunna ce akwai sunna hasana akwai sunna sayya na farko dai wato muallimul khairi yana koyar da alheri ne shi ko na biyu muallimu sharri ne ina koyar da sharri ne saboda haka tun daga duniya kar ka yadda ka bi wanda zai halakar da kai idan an je to ranar mutuwa sai ka rasa amsar da zaka bayar misali ranar mutuwa idan an zo an samu wani mutum mai yin irin waɗannan abubuwa an ce gashi yau zaka mutu annabi kuma sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya kafirta musulmi to ɗayansu ya zama kafiri to waɗanda kake ce musu mushrikai ɗin nan ba mushrikai ba ne don mushriki in za ka yi bayanin mushriki an tambaye ka waɗanda kake da su mushrikai ɗin nan menene sunan dodon da suke bautawa mun san dodannin mutanen annabi nuhu wuddan wa rasuwa an ulayan musa wa uga wa nasaran mun san dodannin mutanen annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam akwai akwai uwal akwai akwai lata akwai uzza akwai manata akwai hubal akwai gasunan kowanne da sunansa kuma kowanne mai bautan dodo akwai rana ko lokacin da yake bautan dodonsa ko akwai lokaci abin da yake faɗa lokacin bautan dodon nasa to su waɗannan lokacin musu mushrikai menene sunan dodonsu yau suke bautawa dodon a wani wuri suke bautawa dodon me suke faɗa lokacin bautar dodon duk sai kai wannan bayani kamun mushrikanci ya tabbata akan wanda kace masa mushriki kaga idan ya zama dai mutanen ba su da wani abin da suke bautawa sai Allah kamar yadda kake ji kullu a masallacin suna ce Allahu akbar Allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah anna muhammadar rasulullah kaga zaka rasa amsar da zaka baki duk da baka san sunan dodon su balle ka faɗa baka san abin da ke faɗa lokacin shirkun nasu saboda haka mutane su yi a hankali kada kilo ta jawo bau yanzu ba za a mutu nan gaba kaɗan kowa zai ga abin da ya gabatar kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yace mu kyautata juna mu kyautata zato da junanmu yace min hazari mur'in min sharri an yaqir akahu muslim yace ya ishi mutun sharri in ya zama mai rena musulmi dan uwansa ya rena ya isa mutun sharri ya zama mai rena mutun dan uwansa dukkan mai rena musulmi annabi yace asharari ne saboda saboda haka ayi a hankali mu zauna lafiya mu bi Allah ubangijin mu subhanahu wataala kowa ya bi malamin sa kada ya soki malamin wani in an je lahira kowa zai ga abin da ya gabatar shi maimakon aji ana ولو ترى إذ الظالمون وقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر قال الذين استكبروا نار أنا نسلناك ويهدي بال جاكم بل كنتم مجرمين وقال الذين استضعفوا بل مكر الليل والنهار إذ تامرون أن نكفر بالله ونجعل أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في آناك الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون وما أرسلنا في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا بما أرسلتم به كافرون يا رسول الله كي هقولي ba kai ne farko ba ko yaushe muka aiki manzo zuwa wata alƙarya wato zuwa wani birni ko zuwa wani gari mun aike shi ya je to manyan garin ne wato sarakunan gari manyan gari masu kuɗin gari su ne za su haɗa kai su ce wallahi ba yadda ba wannan ba manzo bane abin da ya kawo din nan da alheri ne ai ba matalauta irin su wani ne za su fara bin sa ba ai da mu ne za mu za mu fara karban abin to ko yaushe muka yi manzo in muka haki manzo iya je gari manyan gari su ne za su haɗa kai su ce ba su yadda ba inna bi ursilu bi kafiruna mun kafircewa abin da kuka ce wai an aiko ku da shi din nan وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين وقالوا سيسجي نحن مو أكثر أموالا وأولادا mun fi kowa yawan dukiya mun fi kowa yawan ƴaƴa saboda haka tun da Allah ya ba mu dukiya ya ba mu ‘ya'ya in lahirar taku ta zama gaskiya ma a lahira ma muna dukiya muna da ‘ya'ya saboda haka yadda muka fi ku a duniya haka muka fi ku a lahira abinda kuka zo din nan da wani abu ne muhimmi da mu za mu fara karɓa dauka na khairan ma sabaquna ilaihi da alheri ne da waɗannan talakawa ba su ga ba shiga cikin wannan abun ba to azaba azaba duke wara ta kare a kanku don ku ba ku da komai ne kuke kiran azaba mu masu yawan dukiya masu yawan ya'ya ba abin da zai same mu na da aksar amwalan wa auladan wa ma na da muwazzabi mu ne muka kafi kowa a cikin ku da kuka kun yi imani da shi din mun fi ku dukiya mun fi ku ya ku ba wanda zai mana azaba ba wata lahira ba wanda zai mana azaba قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون فقال أبو cewanku da ku fi kowa dukiya kun fi kowa ya'ya yadda Allah ya baku dukiya da yawa ya baku ya'ya da yawa a duniya ya fifita ku a duniya in lahiran ta zama gaskiya ma ai a lahiran ma haka za ku zama kun fi mu a'a ka gaya musu wurin na rabbi ya liman ya sha'u ya qadir shi samun dukiya da samun ya'ya wato samun arzikin duniya to baya nuna cewa wanda Allah ya bashi arzikin duniya na dukiya ko na mulki ko na yaya Allah yana son sa ne shi yasa ya bashi wannan ba wanda Allah ya hana shi dukiya ko yaya ko wani girma a duniya ba fassara sa wai Allah baya son sa bane a'a ganin daman Allah ne ya bai wa kafiri dukiya mai yawa ya bashi mulki mai yawa ya bashi ƴaƴa mai yawa mumini ko ya zama bashi da shi haka Allah ya ga dama sai ya haka yakan yi haka ne don jarraba wurin na rabbi ka gaya wa ka gaya musu Allah ubangiji na yafsuru rizqa shi ke shimfida arziki man yasha min ya wa bayansa ya ba su dukiya ya shimfida musu arziki wa wanda ya ga dama wa yaqdiru yakan kuntata wanda ya ga dama ba zai zama wanda aka yi lauta masa Allah yana son sa ba wanda aka kuntata masa Allah ba son sa a wata rana Allah yana ba wanda yake so dukiya din da ƴaƴan da mulkin wataran kuma ya baiwa wanda baya so din talaucin da rashin lafiya da sauransu gaba daya wannan ba sa bin soyayya da rashin soyayya ko yarda ko rashin yarda a ikon Allah ne yadda ya ga dama yake yi walakin na aksarar nasu amma duk da haka dai yawancin mutane ba san haka ba suna tsammanin in Allah ya baka dukiya ya baka mulki ya baka ya'ya ya baka jin dadi to Allah yana son ka kenan tun daga duniya yana maka a lahira ma haka zaka zama to ba haka bane
وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربنا تقربكم عندنا زلفى وأموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات آمنون أنا غيا مكو dukiyoyin naku da kuke tinkafo da su da ‘ya'yanku da kuke tinkafo da su to ba su ne za su mai da ku na kusa da mu ba in ji Allah a don kana da yawan dukiya don kana da yawan ‘ya'ya karka yi tsammanin shi kenan ka fi kowa kusa da Allah don wannan amma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum inda na zurfi cewa tunda kana da dukiya da yawa kai babban mutum ne kana da yaya da yawa kai babban mutum ne ko kana da sarauta ka fi kowa kusa da Allah ko kadan ba haka bane a illa mana mana wa amila salihan sai dai wanda ya imani yayi kyakkyawan aiki idan kana da imani kana da kyakkyawan aiki dukiya za ta yi maka amfani domin da dukiya a cikin dukiya ne za ka fidda zakka a cikin dukiya ne za ka gina masallaci a cikin dukiyar za ka gina makarantun karatun qur'ani a cikin dukiyar ne za ka taimaki miskinai da fakirai a dukiyar ne za ka yi jihadi ka taimakawa addini to in ka yi haka dukiya ta yi amfani ta jawo ka kusa da Allah amma ba zallan dukiyar ba sai dai imani da kyakkyawan aiki a cikin dukiyar haka kuma in kana da 'ya'ya 'ya'yanka ka koya musu addini ka koya musu ibadan Allah to duk abin da suka aikata na addini na ibadan Allah sai a ɗiba maka lada a ciki kaga ƴaƴanka sun sun amfane ka kenan kuma ƴaƴanka sun zama masu bautan Allah da gasken gaske kai kuma naka ka bauta Allah ma bai kai kaman nasu ba to in je lahira sai a riskar da kai inda ƴaƴanka suke a cikin darajar su ha kuma ƴaƴa su ma ibadar su in bata kai na iyayensu ba ranar lahira sai a riskar da su iyayensu a cikin daraja والذين آمنوا واتبعوا ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذرياتهم amma don zallan dukiya zallan ya'ya kawai ba zai kusa da kai Allah sai sai kana da imani kana da kyakkyawan aiki sannan ƴaƴanka su amfane ka dukiyarka ta amfane ka cikin cikin imani da kyakkyawan aiki illa mana wana wa saliha sai dai wanda ya imani ya aikata aiki mai kyau ulaka al-jaza'u dhihi bima amilu wa hum fil ghurfati aminun ulaika waɗanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki din nan to nan an yi amfani da ma'anan man can kuma an yi amfani da lafazin man illa mana mana wa amila salihan amana amila salihan an yi amfani da lafazin man illa mana mana amila salihan fa ulaika waɗannan mutane wanda suka yi imani suka yi kyakkyawan aiki din nan lahum jaza'u dhifi sukan sakamako za a ba su sakamako na ninki wanda kake aikin da kake yi naka in kai guda ɗaya sai a baka goma in darajarka ta hau daga ɗaya sai a baka ɗari bakwai wa man jabi da najib da ashur amsaliha in kuma darajar ka ta hau wato darajar mutum tana hawa ne wajen Allah da abu biyu yawan komawa ga Allah da taimakon bayin Allah to in darajar ka ta hau taran sai ka kai lokacin da za a baka akan kowane guda daya a baka ɗari bakwai masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin anbatat sab'a sanabil fi kulli sunbulatin mi'atu habba wallahi dha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim darajar ka tana hawa saboda yawan fuskantar Allah da yawan bautan Allah da yawan taimakon bayin Allah har ka kai lokacin da za a baka akan kowane aiki guda ɗaya kamar yadda hadisin Abu Hurairah ya faɗa innal mu'mina la ya'malu amalan yudabi alfai alfi hasana mumini yakan aikata aiki guda ɗaya a bashi lada miliyan biyu wato dubu sau dubu biyu yace da annabi ya faɗa mini wannan sai ya karanta ayan nan إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما Ubangiji tabaraka wa ta'ala baya zaluntan bayinsa da komai a in ka aikata aiki mai kyau ba sai ya baka ninki lada ninki ninki bai ma faɗi iyakarsa ba nan to idan mutum ya kai ya kai daga kan ɗaya a bashi miliyan biyu din nan to sai a tura shi kos sai bala'i iri iri da tublawun fi amwalikum wa anfusikum وتنظرن من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذى كثيرا وان تنذروا وتتقوا فان ذلك من اذن الامور sai Allah ya jarrabe da jarraba iri iri wa dabdu annakum shay min al-khawfi wal-ju'i wa naqsin min al-amwali wa anfusi was-samarat wa bashir as-sabirin a hada ka da rashin lafiyar jikinka rashin lafiyar iyalanka mutuwan mata mutuwan yaya halakar dukiya gobara fashi da makami kullun dai bala'i iri iri a kanka amma kowane bala'i ya same ka na ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ai komai daga Allah yake zuwa Allah ne ya kawo mun yarda da ikon Allah mun yi hakuri mun yarda da ikon Allah kana faɗin haka to ka shiga cikin masu hakuri kenan sai a baka lada wanda bai da iyaka inna inna ma yuwaffa sabiruna ajrahum bighairi hisab su masu hakuri in za a biya su lada ba za a daga ɗaya zuwa goma za a bayar ko daga ɗaya ɗari bakwai za a bayar ko daga ɗaya miliyan biyu za a bayar a'a za a ba da lada ne na bai haƙuri ba lissafi turawa kawai za a yi masa shi mai haƙuri kula kai su waɗannan lahum jaza'u dhibi aikin da aka aikata kai naka naka aikata za a ninninka maka kuma ƴaƴanka in sun yi aikin alheri su ma za a ɗebi nasu a haɗa da naka ba za a rage musu kuma nasu ba ga kuma abin da dukiyarka take aikatawa ka gina masallatai duk lokacin da aka shiga cikin masallatan aka yi sallah wanda suka yi sallan nan za a ba su lada kai ma da ka gina masallacin za a ɗiba maka lada ka gina makaranta ana karantar da qur'ani to duk lokacin da aka yi karatun qur'ani nan za a ɗiba maka lada saboda haka ka gamu da jaza'u dhihi kenan sakamako na ninkin ninkin ma'amilu wa su waɗannan aminuna za su zama amintattu bil gurfata cikin aljanna za a sa su cikin aljanna inda za su amince ba fita har abada ba tsufa ba rashin lafiya ba bakin ciki babu wani abin da duk bashi dake kullun daɗi yake karuwa kawai a cikin aminci ba kora fil gurfata cikin a cikin aljanna da benayenta
والذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون الذين يسعون في آياتنا معاجزين أولئك في العذاب محضرون wannan kuma waɗanda aka sin waɗancan ya tsauna masu ƙoƙari kullum mu'ajizi na masu neman gajiyar da mu fi ayatina masu jayayya a cikin ayoyinmu ya tsanabi ya zama ajizina suna neman gajiyar da ayoyinmu suna suka suna tsare mutane gaban shiga musulunci suna tsare mutane gaban yin aikin alheri ula'ika su waɗannan kam fil azab muhdaruna za a halartar da su cikin azaba ba za a ce a an je neman sa ba a same shi ba a za a halartar da shi ba wanda zai koya wanda ba a samo shi ba duk za a halartar da su a cikin azaba su mujirmai din manyan mujirmai da ƙananan mujirmai din قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين
قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين قل يا ساكي يا مسي يا رسول الله كما يدك فدا فرقو قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون نما كتب قل كتب إن ربي يبسط الرزق ku sani Allah Ubangiji na shi ne mai shimfida arziki liman ya sha wa wanda ya ga dama min ibadihi cikin bayinsa wa ya qadiru lahu kuma ya kuntata wa wanda ya ga dama cikin bayinsa wannan aikin Allah ne ulin rabbi yabsuru li liman yasha min ibadihi wa yaqdiru lahu in Allah ya yalwata maka dukiyar wa ma anfaqtum min shay'in duk abin da ka bayar saboda Allah huwa shi Allah ya kulihuhu zai mayar maka mai kuma ya ninka maka kuma ya saka maka ya shigar da kai aljanna duk abin da ka fitar kai sadaka da shi to tun daga duniya ba za ka gurbin sa maza maza za a kawo wani a mayar a wurin an ce mutum dama in ya zo sai a dauki dukiya wato arzikinsa a dora masa a ka sai a sa masa wani kuma a rataye a kafada to idan a sa masa wani kuma a hannu idan ya miƙa na hannun nan saboda Allah sai na kafaɗan nan dama ya fi na hannun yawa sai ya dawo cikin hannu kuma Allah ya turo naka ya dawo kafaɗa na kan dama ya fi na kafaɗan yawa sai ya turo na kafaɗa ya dawo kafaɗa sannan idan ya sake bayarwa haka za a yi ta yi sai ga yalwan arzikinsa yana yawa idan kuma ka riƙe sai a riƙe ka riƙe baka bayar ba to ya zauna iyakan kai baka bayar ba kuma Allah ba zai bayar ba Allah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kullum rana in tana fitowa akwai mala'iku tare da ita ita ranar dai mala'ika yana ce Allahumma ati mumsikan khalafan dai kuma yana ce Allahumma ati mumsikan talafan Allah duk wanda ya bada kuɗin sa saboda kai Allah kai masa mai Allah ka mayar masa Allah kai masa mai Allah dai kuma yana ce Allah duk wanda ya rike kayan sa ya hana Allah ka hada shi da talafan dukiya saboda haka idan mutum yana yawan taimako yana yawan sadaka to Allah zai yalwata masa dukiyarsa ya sa masa albarka in ya ga dama idan kuma mutum ya hana yana mutane gori to nan da nan shi ma sai Allah mai da shi matalauci kamar sauran matarauta saboda Allahumma ali mumfiqan khalafan Allahumma ali mumsikan tarafan huwa khairur raziqin ko yukhlifu duk wanda ya bada wani saboda wani abu saboda Allah to Allah zai mayar masa gurbin kuma ya ninninka masa lada wawa shi Allah shi ne khairu fiyayyen raziki na masu bayarwa inda da wani mai bayarwa ba inda an da da akwai su ma Allah ya bi su balle ba wani sai Allah ne mai bayarwa gaba da kullum ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة هؤلاء إياكم كانوا يعبدون يوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة haula iyyakum kanu yabudun qalu subhanak idan mun tada mutane ranar tashin kiyama kamar yadda in an tada tashin kiyama Allah zai tambayi annabi Isa ya ce masa ya Isa ibn Maryam a anta qulta lin nasi ittakhizuni wa ummi ilahayn min dunillah qala subhanaka ma li bi Allah ce Isa kai ne ga mutane su mai da kai da kai da uwarka ku ne alloli tare da Allah ce wallahi ya ubangiji sarki ya tabbata gare ka sarki ya tabbata gare ka in na faɗa ka sani ai kai ka san abin da yake zuciyata ni ban faɗi haka ba abin da nake dai su bauta wa Allah ubangiji na ubangiji kowa to yadda Allah ya tambayi Isa ya san Isa bai faɗa ba ba tumar Isa yake yi ba amma in an tada tashin kiyama abin da Allah zai fara gaya wa mala'iku ga masu bautan dodannin nan ku ne suka bautawa sai ba ku ce a subhanaka sarki ya tabbata gare ka kanu ya buduna jinna suna suna bautawa da aljannu da shedanu da yake mu ba a ganin mu aljannu da shedanu ba a ganin su suna tsammanin mu suka bautawa amma ba mu suka bautawa ba shedanu da aljannu suka bautawa a ha'ula iyyakum kanu ya budun shin kan waɗannan masu bautan gumakan nan mala'ikuna ku suke bauta suke subhanaka sarki ya tabbata gare ka قال سبحانك أنت يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون هؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون waɗannan ku suka bautawa ce subhanaka sarki ya tabbata gare ka ya Allah ubangijin anta waliyuna min dune mu ma mu kanmu ma mu san kowa wanda yake jibinta mu muke jibinta sa ba sai kai kadai ya Allah kai kadai muke bauta kai kadai muke jibinta saboda haka ba su bauta mana bal kanu ya buduna janna ba haka bane aljannu dai suke bautawa da shedanu aksaruhum bihim mu'minuna yawancin kafurai suna bautawa aljannu ne da shedanu ba mu suke bauta ba mu suka bautawa ba alhamdulillah alhamdulillah
zuwa ga maulanmu Allah ya kara masa lafiya mai tambaya na cewa mutum ne janaba ta kama shi wankan janaba zai je wankan janaba da yayi wankan janaban ruwa ya rage shin ya zai samu yayi wankan soso da sabulu sauran ruwan ina tambaya a wanda yana ake tambaya wai idan wankan janaba ya kawo mutum mutum yayi wankan janaban ya kare amma kuma yana so ya ɗauko sabulu da soso ya goggoge jikinsa da sauran ruwan yana yiwuwa ai dama wankan janaba shine wajibi tun da kaga wankan ka na janaba ka iya daukan sabulu da soso kai wankan da kake so din bayan wancan na wajibi din bai bata wannan ba ko wannan ba zai dauke wancan ba wancan ba zai dauke maka wannan mutum da ka sa niyya zaka yi
a kan kalla mai tambaya na biyu na cewa shine ga yariya yana so amma yariyan na irin wayancan mutanen ne shi babanta yace sai ta yi karatu in ya aure ta shin ya samu ya aure ta uban ya bada umarni cewa ko an yi auren sai ta je makaranta na mata
a wannan ai ya rage nasu shi ainihin bai ga yan mata a gidajen mutanensa ba sai yan matan zai gani a gidajen masu zagin iyayen annabi sallallahu alaihi sallama su yake so shi yasa kansa wannan ko ya rage shawara nasa
a kan mai tambaya na gaba na cewa wani malami ya bada fatawa cewa bayan sallan farilla ba za a yi addu'a ba sai bayan sallan nafila yake neman karin bayani a shi Allah ya yi umarni ya yi addu'a ba ƙara da bugu uduni astajib lakum ubangiji ya ce ku roƙe ni in amsa muku kuma bai faɗi ga lokaci ga wanda ba lokaci ba amma an fi karɓan ma addu'a bayan sallah din saboda haka ba hana ba wanda yasa ba sunnanta daga yin sallah ai addu'a ba don annabi ya hana limami ta karatu doguwar sura in yana jagorancin jama'a yace mai yin haka mai fitina ne mai jan doguwar sura kina sallah wa jama'a domin a cikin jama'a akwai mai bukata akwai mace idan ta yana kuka akwai wanda yake da ko cikinsa ba kyau to saboda haka a gajarta in kai sallah kai kadai ka ja yadda kake so in kai sallah da mutane kuma ka takaita saboda cikin basu bukata idan an gama sallan watakila wani kamu a gama sallan ma ina jin zawayi kamu a gama sallan zai dai neman wani abincinsa in an ce sai da haka da sai an yi addu'a kamun a wazi kaga bukatar da aka ce a gajabta surori bata samu ba kenan yasa ba wajabta daga yin sallah a zai tukun ayi addu'a ba ko an yi addu'a ba hana ba annabi bai taɓa hada addu'a ba kullum ana yin addu'a wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum
mai tambaya na gaba yace ya halatta na maza da mata su haɗu masallaci daya ba da kariya ba a yi sallah
maza da mata su yi sallah masallaci ɗaya?
Na'am, ba kariya.
A ai ba yadda a gauraya maza da mata wurin sallah ba, akshiruhunna haisu akkarahunna Allah. Annabi ya ce su tsaya can baya inda Allah yake ajiye su. Bayan inda Allah yake ajiye su Allah ce innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati wal qanitina wal qanitin akhiruhunna haisu akharahunna Allah ku ajiye su can baya inda Allah ke ajiye su ana yin sallah masallaci ɗaya maza da mata amma sahun mata yana baya sahun maza yana gaba wato fiye wato sahu mai na sharri wato namiji ya zama yana sahun baya wajen mata sahu na sharri mace tana gaba wajen sahun maza
na'am aka makallahu sai wani bawan Allah ya kawo sadakan Qur'ani ha wani bawan Allah ya kawo sadakan Qur'ani alhamdulillah yace yana son a yi ma mai suna mama addu'a Allah ya bata miji na aure Allah ya son ya bata miji na gari to Allah cewa addu'a din Allah ya ba ta miji na kirki Allah ya ba ta miji na gari amin sannan duka wai ƴaƴan mu marasa mazaje Allah ya ba su mazaje na kirki amin duka ƴaƴan mu maza marasa mata Allah ya ba su matan kirki dukkan gaba ne Allah ya ba su ƴaƴa na kirki sai saurari akwai wani bawan Allah kuma da ya joro wasu sunaye ina ga waɗannan duka Allah ya karbi ransu yana son a yi musu addu'a akwai wani sunaye da aka rubuto dukkan ina ji mamata ne ana son a yi musu addu'a to Allah ya ji kansu duka gaba daya muna so mu gaya wa ƴan uwa ƴan tijaniya ko ina da ko ina daga wannan lokaci zuwa kwana bakwai Na'am.
kowane ɗan tijaniya ya karanta salatul fati ɗari na'am ya azizu ya azizu dubu har kwana bakwai eh saboda Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna akwai a sai man tajdidi albarka annabi sallallahu alaihi tajdidi aka yi wasallam kallon dukkan wanda da damansa Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya Allah ya ji kanmu Allah ya ji kan iyayenmu da iyayen alheri Allah ba mu alherin duniya da lahira Allah ya kai mu sharrin duniya da lahira masu neman addu'o'i da albarka na sallallahu alaihi Allah ya kiyaye mana kasar mu Allah ya sa mu zauna lafiya albarka na sallallahu alaihi Allah karya kafirci Allah taimaki musulunci Allah karya kafirci Allah taimaki musulunci sallallahu alaihi wa sallam rabbil alamin ربنا اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين والخاتم لما سوى الناس لا تؤمن والهادي الى صراطك المستقيم وعلى اله وصحبه اجمعين سبحان ربك رب السلام عليكم عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب عليه صلاة الله ثم سلامه صلاة ترقينا إلى الذكر والحب قليل وداد العبد فيك تفاؤ ومدهوك من داء القلوب شفاء وذكرك يا خير الأنام غنيمة وللمبتغي العليا سنا وصناء فإنك يا ياسين طه محمد أتاك من المولى الجليل فناء